بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda da ganin damarsa ne da cikakken mulkinsa da isassa ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci a yau yammaci na alhamis 25 ga wannan wata na rabi'un al'akhar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta ɗaya domin ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka da tahiru li'tiqad an adran ilhad na babban malamin nan Allah ya shi kansa ya gafe masa ya masa gafara al-imam as-sanani rahimahullahu ta'ala zamu tashi daidai wannan gaba a inda malam ke cewa وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه لم تنفعه كلمة الشهادة هكذا ما الأمر زي كسنشي ga wanda ya sanya wani wanda Allah bai aiko shi ba a matsayin annabi lam tanfa'ahu kalimatu shahada kalimata shahada ita ce la ilaha illallah ba za ta amfane sa ba malam yana kawo muku irin ababen da idan mutum na yin su kasancewa yana faɗan la ilaha illallah to wannan abun da yake yi zai warware masa la ilaha illallah ya kasance faɗarsa la ilaha illallah ba ya da amfani an gane ko bi mana za ka iya samun mutumin da yana cewa la ilaha illallah yana zikiri da la ilaha illallah yana yawan maimaita ta a rayuwarsa sai dai faɗan la ilaha illallah da yake duk da girman wannan kalmar ba za ta masa amfanin komai ba kasancewa yana zaki ma wasu ayyukan da suke warware ta ina fata an gane kenan duk wanda ya sanya wani wanda Allah bai aiko ba a matsayin annabi to faɗin shi la ilaha illallah ba zai amfane sa ba ina fata an gane kenan ka ya samu mutumin da yake cewa la ilaha illallah sai dai ya yarda cewa wana ma annabi ne daga cikin annabawan Allah tare da cewa wannan wanan Allah bai turo shi a matsayin annabi ba to kaga wannan kafiri ne la ilaha illallah ginsa ba za ta amfane sa ba ko da yana faɗatta sai in ya dawo ya tuba daga wannan mummunan ƙudiri na cewa akwai wani annabi wanda Allah bai turo ba da ya imani da shi a matsayin annabi ina fata an gani alatara malice shin baka gani annabani hanifata kanu yashaduna an la ilaha illallah banu hanifa wasu ƙabila ne da aka yi can ya shahaduna Allah ilaha illallah sun shaidi cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sun shaidi cewa lalle annabi muhammad manzan Allah ne wa yusalluna kuma suna yin salloli guda biyar kaga wannan ƙabila ce da aka yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cewa la ilaha illallah kenan menene su musulmi ne kuma sun shaidi cewa lalle annabi Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma suna yin sallah salloli guda biyar ne duk suna yin su walakinnahum qalu sai dai suka ce inna musailamata nabiyun shi ma musailama annabi ne wa suka makishiya eh wa ku faɗa shi eh sun ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kishiya a cikin manzanci yadda ba a ma'alla kishiya a cikin ayyukansa da zatinsa da wurin bautansa haka ma ba a ma'annabi kishiya a cikin manzancin shi da annabaucin shi tunda shi ne ƙarshen annabawa ƙarshen manzanni a nan gaba ba za a samu manzo ba ko annabi to sai suka ce musailama ma annabi ne saboda musailama ya fito yayi da'awa annabauci yace shi ma annabi ne ana masa wahayi irin yadda ake manzon Allah wahayi kuma sai aka samu daga cikin mutanensa wanda suka yarda da abin da ya faɗa suka imani cewa shi ma annabi ne kaga faɗarsu cewa musailama annabi ne da yarda da hakan ya warware faɗarsu cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah da sallar da suke ko za a yi amfani su wannan ba zai amfani su ba saboda sun je ma aikin da yake warware la ilaha illallah shi yasa ba abin mamaki bane ba ka samu musulmin da ke faɗan la ilaha illallah tare da haka shi mushriki ne tare da haka yayi ridda la ilaha illallah tasa ba za ta amfane sa ba Allah kare mu faƙatalahum sahaba wa sabauhu shi yasa sahabban annabi sai suka yaƙe su suka yaƙi banu hanifata kuma suka riƙi ‘ya'yansu da matayensu a matsayin bayu male ce idan hakan ya kasance akan waɗanga mutanen da suka yarda da wani annabi bayan annabi muhammad فكيف بمن جعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات to ya lamarin zai kasancewa ga wanda ya sanya ma waliyi wani abin da Allah yake banta da shi kuma yana kiran wannan waliyin a cikin manya-manyan al'amurra. kun gane zancen ko? banu hanifata me yasa suka kafirta sahabbai suka yaƙi su imaninsu da cewa musailama ma annabi ne to idan banu hanifa sun yi ridda sun kafarta da faɗarsu da imaninsu cewa musailama annabi ne to ina ga wanda ya ɗauki kasan Allah ya baiwa wani waliyi daga cikin waliyai ina fatan kun gani eh kaga yarda da musailama annabi ne kamar kama annabi kishiya ne ko ka yarda da cewa ko akwai wani annabi bayan annabi muhammad wannan ridda ne kafirci ne haka ka ɗauki abin da allah yake banta da shi ka baiwa wani daga cikin halittinsa waliyi kuma wane ne shi ma ridda ne kafirci ne bal ya fi na farkon mamuni ina fatan mun gane in wanda ya kishiyantar ma annabi wani a matsayin annabi ya kafarta to mun babu aula wanda ya ma Allah kishiya cikin irin ababen da suka keɓanci Allah ya zamanto shi ne kafirci ina fatan mun gane wa yunadihi lil muhimmat kuma zaka ga yana kiran wannan waliyin a cikin manyan al'amuran da suka takura masa wa hadha amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kuma ga Amirul Mu'minin Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi wanda kowa san wani na Ali ibn Abi Talib shine khalifa na hudu a cikin khalifofi shiryayyu na musulunci bayan Abubakar sai wa sai Umar bayan Umar sai Uthman bayan Uthman sai Ali ibn Abi Talib to Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu harraqa ashab Abdullah bin Saba ya kona mabiyan Abdullah bin Saba kona su yayi da wuta wa kanu yaquluna nashhadu an la ilaha illa Allah tare da haka suna faɗan la ilaha illa Allah ya kona su da wuta bayan sun kasance suna faɗan la ilaha illa Allah sun shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah وأن محمد رسول الله كما سنشهد شوى النبي محمد من زن الله ولكنهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدي كوي sun yi guluwi sun zurfafa sun wuce iyaka game da lamarin Aliyu bin Abi Talib wa taqadu fihi ma yu'taqad ma ya'taqidu ma ya'taqidu al-quburiyuna wa ashbahuhum wa ashbahuhum suka yi ƙuduri game da Ali bin Abi Talib irin abin da masu bautar kabarai suke yi cikin abin da suke bauta na kabarai da abin da ke kama da shi فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة سيمس عقوبة يمس عذابة إرن عذاب دبيم وانا ايبا دقا cikin masu laifi shine sai ya kona su rami yasa aka gina aka hura wuta a ciki ya dinga kona su a ciki me yasa saboda suna allantar da shi suna ba shi sufofin Allah da ya ga haka sai yasa aka kamo su da aka kamo su sai dinga kona su a cikin wuta sakamakon sana allantar da shi tare da cewa suna faɗan la ilaha illallah kuma sun yarda da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne kasancewa sun allantar da shi shi yasa ya kona su a cikin wuta sakamakon abin da suka yi na kafirci fa innahu hafara lahum al-hafair malaci ali bin abi talib ya sa an gina ramu ya gina musu ramu wa ajjaja lahum naran ya hura wuta a cikin wannan ramin dan su wa alqahum fiha ya jefa su a cikin wannan wuta saboda sana allantar da shi kaga ashe la ilaha illallah su bata amfane su da ta amfane su da ta tsare musu rayukansu ba azabtar da su ba ta hanyar jefa su a cikin me a cikin wuta ashe la ilaha illallah ko lokacin da ba za ta amfane ka ba yayin da kake je ma ababen da suke mi warware ta wa qala ali ibn abi talib yace lamma ra'aytu al-amra amran munkara lokacin da naga al'amarin al'amari ne abin kyama munkari ne ajjattu nari sai na rura wutata wada'autu kumbura sai na kiro wani mutum da ake ce ma kumbura sai dinga jefa su a cikin wuta sakamakon allantar da shi da suke wa qala sha'irun fi asrihi wani mawaki yake cewa a zamanin shi litarmi biyal maniyatu haythu sha'at idza lam tarmi bi fil hufratayn idza ma ajjaju fihinna nara ra'aytul mauta naqdan ghayra dayn yake cewa mutuwa ta jefa ni duk inda take so matukar ba ta jefa ni ba a cikin waɗannan ramin wanda aka rura wuta a cikin su wanda ga mutuwa nan gani na kai tsaye ba gani na bashi ba yana wata waka ce rera akan wannan aikin da Ali bin Abi Talib ya musu na azabtar da su da wuta yanda suke kafirce ma Allah yadda abin da yake daidai shine karye musu azaba da wuta sau da hadisi ya tabbatar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda ke yin azaba da wuta sai ubangijin wuta kenan aikin da Ali abin Abi Talib yayi ya saba mu abin da yake shine daidai abin da ya kamata ya azabtar da su da wani nau'i daban na azabtarwa ta hanyar karkashe su da wani abu daban wanda ba kona su da wuta sau da kona yin azaba da wuta da konawa da wuta aiki na Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai abinda dai muke so mu fahimta a cikin magana ko cikin abin da ya faru la ilaha illallah ta su bata amfane su ba kasancewa sun je mu abin da ke warware ta to haka ma a yau zaka iya samun masu bautar kabarai da masu bautar waliyai da shehunnai rayayyunsu da matattunsu za ka ga suna jima irin ababen da suke warware musu faɗarsu la'ilaha illallah ta ga ana musu da su ana ja da su akan cewa su suna faɗar la'ilaha illallah su ce suna sallah suna azumi suna komai suna son Allah suna son manzan shi kamar da suke rayawa to amma suna zake ma abubuwan da suke sa su warware faɗarsu la'ilaha illallah Allah kare مالتي والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير وأن اللابار النعل بن أبي طالب دقون مبيا عبد الله بن السبع yace wannan labarin yana cikin alfathul yana cikin fathul bari da wani shi ma na daga cikin littafan hadisai da sira wa qad waqa ijma'ul umma ala anna man ankara al ba'th kafara wa qutila walau qala la ilaha illa allah malaman al'umma gaba ɗaya sun haɗu sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya yi musan tashin alkiyama ya kafirta kuma za a kashe shi ta hanyar zubar da jinin shi ko da ya ce la ilaha illallah me yasa za a kashe shi amsa ya yi ridda menene dalilin yin riddar shi ya musa cewa ba za a tashi alkiyama ba fa to musan tashin alkiyama kafirci ne ridda ne ka ce ba za a tashi mutane bayan sun mutu ba kafirci ne yana duk wanda ya yarda cewa ba za a tashi mutane bayan sun mutu ba ya kafirta ya yi ridda kuma jinin shi ya halatta akan hukuma su zubar da jinin shi ta hanyar kashe shi saboda ya yi ridda sai fa in ya tuba ko da ku yana faɗan la ilaha illallah kenan yau ko da kana faɗan la ilaha illallah kana sallah kana azumi kana zakka kana duk abin da musulunci yace kai sai dai baka yarda da cewa za a tashi alqiyama ba ka kafirta sallah azumi faɗaka la ilaha illallah ba zai amfane ka ba kai kafiri ne sai lokacin da ka dawo ka tuba ka yarda da cewa lalle tashin alqiyama zai faru kai imani da shi to anan lokacin sallaka da faɗaka la ilaha illallah zai amfane ka fakaifa biman ja'ala lillahi niddan in ya kasance wanda ya inkarin tashin alkiyama ya kafirta kuma ya halatta a kashe shi duk da yana faɗan la ilaha illallah to yaya al'amarin zai kasancewa ga wanda ya sanya ma Allah kishiya in za a kashe wa kenan shine fi cancanta aimi a kashe shi kuma shine fi cancanta ya zamanto kafiri ta yadda la ilaha illallah ba za ta amfane shi ina fatan kun gane kenan in wanda ya musanta shi alkiyama ya kafirta a dalilin inkarin shi da musanta shi alkiyama to wanda ya hada Allah da wani yama Allah kishiya shi ya fi cancanta da kafirci da ridda sama da wancan duk kafirai ne amma wannan nabin ya himo ne ina fata an gane idan yau da zaka rika faɗan la ilaha illallah kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji kana komi sai dai zaka roki waliyi in zaka yi tuntube zaka ce ya shehu wani ya kaza ka kiri wani wanda ba Allah ba cikin bukatocin da ba wanda ke biyan su sai Allah to ka yarda tunda kama Allah kishiya cikin irin ababen da suka keɓanci Allah munin abin da kai yafi munin wanda ya inkarin tashi bayan mutuwa ina fata an gani yadda guda biyun suna da muni kafirci ne a takaice dai a bayanin nan na malam abinda muke so mu fahimta shine ka iya karka faɗan la ilaha illallah tare da haka ba za ta amfane ka ba me zai hana ta amfane ka kasancewa kana jema ababuwan da suke warware ta suna me yake cewa suna sa ka yi ridda an gane ko za ka iya samun musulmi a yadda yake riyawa amma tare da haka kafiri ne me ya sababi saboda yana aikata aikan da suke warware musulunci musulunci yakan warware irin yadda alwala takan warwarewa ina fata mun gane yawwa shi yasa malamai suka wallafa littafai bayan sun wallafa littafai suka sa babuka na ridda a ciki me ridda mutum ya koma baya ko ya bar musulunci bayan da yana mi yana musulmi malaka fa in qulta qad ankara sallallahu alaihi wa alihi sallam ala usamata qatlahu liman qala la ilaha illa allah kama huwa ma'rufun fi kutub alhadith was-siyar idan kace ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ma usama inkari akan kisan da yayi ga wannan wanda ya ce la ilaha illallah kamar yadda abu ne sananne cikin littattafan hadisi da nasira akwai wani mutum da usama ya taba kashewa ana cikin yakin jihadi na musulunci mutunan yana haduwa da usama ana yaki ana gwabzawa yana ganin usama ya nuhu shi sai ce la ilaha illallah sai usama ya kashe shi gane ko shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari iso musa yace a qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah shin yanzu zaka kashe shi bayan ya riga ya ce la ilaha illa Allah manzo Allah sai da sallallahu alaihi wasallam sai da maimaita mishi so uku ha usama yake cewa ina ma da a ce a ran nan ne ya musulunta saboda razani da firgici da ya samu kanshi akai annabi ya bashi tsoro sosai akan cewa yanzu zaka kashe shi bayan ya riga ya ce la ilaha illallah to shine yace idan mai fada yace maka ai annabi ya ma usama inkari yayin da ya kashe mutunan nan da yace la ilaha illallah wanda hakan sananne ne hadisai sun zo sun bayyana hakan haka littattafan sira sun zo sun bayyana hakan mala ya ce kultu sai in ce da kai la shakka ko kwankwanto babu anna man qala la ilaha illallah min al-kuffar duk wanda ya ce la ilaha illallah daga cikin kafirai haqqina damuhu wa malu za a kare masa jininsa da dukiyarsa ba za a kashe shi ba ba za a kwaci dukiyarsa ba a matsayin ganima hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu ma qala har sai ya bayyana daga gare shi abin da ke saba mu abin da ya faɗa na la'ilaha illallah imana da mutum zai zo ya kama ga shubuha faɗakka kamar yanzu misali ce maka kana cewa wai za a iya san mutum na cewa la'ilaha illallah tare da haka mushriki ne ko kafiri to ya za ka yi da hadisin usama wanda ya kashe wani mutum kafiri ne ya haɗu da shi a wurin jihadi zai kashe shi sai ce la'ilaha illallah sai ya kashe shi bayan ya kashe shi manzan Allah ya tsawanta mishi to ya zaka yi da wanga hadisi shine ma da ce amsar da zaka bashi idan kafiri ya ce la ilaha illallah to ba za a kashe shi ba ba za a zub da jinin shi ba ba za a kwaci duke shi ba za a karbi zahirin faɗa shi la ilaha illallah a yanzu cewa yayi mi ya musulunta har sai ya aikata abin da ke sabanin musulunci ne in yaso sai ya ɗauki hukunci a kan shi ina fatan mun gane Osama ya kashe wannan mutumin ne bisa ga kuskure saboda shi ijtihadi ya kashe shi ne yace yana ganin cewa ya faɗe ta ne dan jin tsoro ga su za su haɗuwa kuma kafiri ne ana cikin yaki ya nufo shi sai ce la ilaha illallah sai fahimci wagga ya faɗe ta ne saboda mi tsoron mutuwa sai kashe shi shi yasa annabi ya ce mishi ka fasa zuciyar shi ka gani ka fasa zuciyar shi ka gani to kenan idan ya kafa hujja irin dan bid'a ko na masu takabare ya kafa hujja da wanga hadisa na cewa gashi Usama ya kashe kafirin da ya faɗi la ilaha illallah annabi ya tsawata mishi dan bai san abin da ke cikin zuciyar kafirin nan ba ina ga musulmi mai salloli yana azumi yana zakka yana faɗan la ilaha illallah a ce shi ma kafiri ne na farko sai mu ce da shi idan kafiri ya faɗi la ilaha illallah to wannan la ilaha illallah za ta kare jinin shi da duke shi ba za a kashe shi ba za a karɓi duke shi ba kasancewa ya faɗi la ilaha illallah an gane ko sai in ya jema abin da ke warware la ilaha illallah mutanen ku masu bauta kabarai da ake ce musu mushrikai ne sun yi radda sun kafarta duk da suna faɗan la ilaha illallah ai dan suna jema abin da ke warware la ilaha illallah in ba haka ba da ba za a ce su menene ba ba za a ce su mushrikai bane su kafirai ina fata an gane abin da yasa kaga an ce musharke ne kafare ne suna jima abin da ke mi ke warware ta abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya tsawata mu Usama saboda wannan kafirin ya faɗi la ilaha illallah tunda ya faɗi la ilaha illallah to ta tsare shi zubar jinin shi da mi da duke shi sai fa in yayi abin da ke mi to da yayi abin da ke warware ta to shikenan jinin shi ya halatta duke shi ta halatta to don haka kenan jin mai faɗin la ilaha illallah in dai ya je mu abin da ke warware ta to la ilaha illallah kinsa ba za ta amfane sa ba ina fata an gani shi ne malaci ƙulutu sai in ce da shi la shakka ko ƙwanƙwanto babu annaman kala la ilaha illallah min al-kuffar duk wanda ya ce la ilaha illallah daga cikin kafirai hukina damuhu wa maluhu to an kare masa dukiyarsa da jininsa hatta ya tabayyana minhu ma yukhalifu ma qala har sai ya bayyana daga gare sa abin da ke saba mu abin da ya faɗa na la ilaha illallah ولذا أنزل الله في قصة محلم بن, محلم بن جسامة shi yasa Allah ya sabkar da aya a cikin labarin wani mutum da ake ce mishi Muhallam ibn Jassama Allah ya sabkar da faɗa shi cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah idza darabtum fi sabilillah idan kuka fita a cikin doran ƙasa da niyyar jihadi don ɗaukaka kalmar Allah fatabayyanu to ku kasance bisa ga ilimi akan abin da za ku aikata ko ku bari kenan mutanen da za ku je ku yaƙe su ku kasance kuna da ilimi na musamman a kansu ina fatan mun gane idan ba musulmi ba ne ba masu kangare ma musulunci ne sai a yaƙe su idan kuma ya tabbata cewa musulmi ne kaga ba za a yaƙe su ina fatan mun gane dan labarin wannan mutanen ya tabbata cewa ya haɗu da wani mutum wanda dama akwai wani abu tsakankanin shi da wannan mutumin za su yi wurin jihadi sai su haɗu da shi suna haɗuwa da shi yana kan me yake cewa abin hawan shi da yan kayan shi sai ya musu sallama sahabbai sai suka shiru suka kyale shi bisa mai da mishi sallama ba tunda su sanin da suka mishi kafiri ne sai wannan muhallam ibn jassama sai ya kashe shi ashe ya musulunta yana ɓoye musulunci shi ne ina fatan mun gani ya musulunta ya ɓoye musulunci shi ne saboda yana gudun mutanen shi su fahimci cewa shi musulmi ne shine sai Allah ya sabkar da wannan aya cewa idan kuka fita jihadi to ku kasance bisa ga ilimi akan mutane idan ya bayyana a gare ku mutum musulmi ne kar ku ci shi ba musulmi bane ku yake shi ku kashe shi ina fatan mun gani فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد سيألا مدعوك كنسركي يفوريسو da tabbatuwa ko ko da sanin tabbat cikin sha'anin wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah fa in tabayyana iltizamuhu li ma'anaha kana lahu malil muslimin wa alaihi ma alaihim idan ya bayyana cewa wannan mutanen ya lazamci ma'anar la ilaha illallah ya santa yana aiki da ma'anarta to duk abin da ke kan musulmi shi ma yana kan shi abin da za a yi ma musulmi za a mishi abin da ke kan musulmi yana kan shi wa in tabayyana khilafuhu idan sabanin haka ya bayyana tattare da shi falam yuhqan damuhu wa maluhu bi mujarrad talaffuz idan sabanin haka ya bayyana cikin shi da ya faɗi la ilaha illallah to ba za a kare dukiyarsa da jininsa ba dan kawai ya ce la ilaha illallah ina fata an gaya yana yi tasabbuti game da wanda ya ce la ilaha illallah idan ya faɗe ta aka ga kuma ya ya lazimci ma'anarta an gane ko ya faɗi la ilaha illallah kuma ya lazimci ma'anar la ilaha illallah baya shirka baya bautan wani kabari ko waliyi baya kiran wani kuma bayan Allah baya ɗaukar sufofin Allah ya bayyo wani daga cikin halittun Allah to wannan kaga musulmi ne ya lazimci ma'anar la ilaha illallah ba za a taɓa jinin shi ba ko duke shi idan kuma yana faɗan la ilaha illallah sannan yana zakke ma ababen da ke warware ta na shirka da Allah da yi ma Allah kishiya ko inkarin wani abin da inkarinsa kafirci ne tare da ya san hakan ko ko cikin ilin al'amuran da ba a ba da uzuri akan malami ko jahili idan ya yi musansu to wannan kaga za a iya zub da jinin shi da duke shi saboda faɗar shi la ilaha illallah ba za ta amfane sa ba dan bai bi lazimi ba bai lazimtu da ma'anar la ilaha illallah ba kenan kawai dan yana lafazin la ilaha illallah ba zai amfane shi an gane ko malace wa haka za kullum man azhara tauhid haka sha'anin yake ga duk wanda ya bayyana tauhidi ya bayyana la ilaha illallah wajaba al-kaffu anhu wajibi ne a kame kai daga barin shi ila an yatabayyana minhu ma yukhalifu zalika ya zuwa bayyana bayyana abin da ke saba ma abin da ya faɗa na la ilaha illallah daga gare shi fa in tabayyana lam tanfa'hu hadhihi al-kalima bi mujarradiha idan ya bayyana sabanin abin da yake faɗa na ilaha illallah tattare da shi to la ilaha illallah kinnan ta sa ba za ta amfane sa ba dan kawai yana faɗarta walidhalika lam tanfa'il yahud shi yasa faɗan la ilaha illallah bata amfani yahudawa ba kasance kasancewa sun ma'alla kishiya kuma sun yi inkarin annabauci da manzanci na manzan Allah wala nafa'atil khawarij haka faɗan la ilaha illallah ba ta amfani al-khawarij ba wanda al-khawarij su ne mutanen da daga cikin usulkinsu kafarta mutum idan ya aikata kabira duk mai aikata kabira a wurinsu kafiri ne gani ko mashayi arne ne mazinaci arne ne maciyin amana arne ne da abin da ke kama da haka su aurinsu duk mai aikata kabira kafiri ne wanda kuma ba gaskiya bane ba ina fata mun gane kasancewa ka aikata kabira daga cikin kaba'ir na laifi to ba za a ɗauki ka kafiri ba sai fa an halatta wannan kabira kake kana ganin cewa yin abin halal ne halatta abin da yake haramun ne zai isa kai kafir ka zamanto kafiri amma aikata haramun ba zai sa ka zamanto kafiri kenan kaga la ilaha illallah ba ta amfani khawarij ba ina yan boko haram kenan da masu kama da su ma'a man damma ilaihim min al-ibada allati yahtaqiru as-sahabatu ibadatihim ila janbiha tare da abin da suka dada na bautan Allah irin bautar da sahabban annabi suna raina ibadar su idan suka kalli ibada khawarij kaga al-khawarij mutane ne masu bautan Allah zarata ne na gaske wurin ibada akwai tsananta ma kai wurin sallah da azumi da duk wani abin da ka sani na ibada har sahabban annabi suna raina ibada su idan suka kalli ibada khawarij tare da haka ibada nan da suke da la ilaha illallah da suke fada bata amfani su wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace game da sha'anin khawarij bal wai bal ba haka ba ma amara sallallahu alaihi wasallama bi qatlihim annabi ya fori cewa a kashe khawarij saboda suna jima abin da yake yana warware la ilaha illallah ko ya saba ma ma'anar la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a kashe su tare da cewa mutane ne masu bautan Allah wanda sahabban annabi har suna raina ibada su idan suka kalli ibada khawarij وقال النبي yace game da sha'anin khawarij la in adraktuhum idan na riske su nayi zamani da su la aqtulannahum qatl aad zan musu kisa irin kisan da aka ma'adawa wa zalika ma yace saboda lamma khalafu ba'd ash-shara'i' hakan ya kasance ne annabi ya faɗa ka akan su ne saboda sun saba mu wani sashe na shari'a wa kanu sharra qatla tahta adimis sama suka kasance su ne mafi alkhairin wanda aka kashe a cikin inuwar sama su ne mafi alkhairin mutanen da aka kashe wai mafi sharrin mutanen da aka kashe a doron ƙasa kama sabatat bihi al-ahadith kama yadda hadisan annabi suka tabbata suna bayyana haka kina kaga khawarij mutane da aka san su da matsa makai da azabtar da kansu wurin bautar Allah tare da haka annabi ya ce a kashe su kuma ya ce da za yi zamani da su da zai musu kisan adawa kuma ya ce su ne mafi sharrin mutanen da aka kashe a doron ƙasa saboda sun saba ma shari'ar musulunci sun saba ma la ilaha illallah malace fa sabata anna mujarrada qawli kalimati tauhid غير مانع من ثبوت شرك من قا من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله سيتبت أشي فدل لا إله إلا الله فدل كلمة توحيدي بزي كاريكا daga fadawa cikin shirka ba ko da ba zai kare ma'abucin fadatta ba daga fadawa cikin shirka ba matuƙai yana jema laifuffukan da suka saba ma la ilaha illallah na bautar wani wanda ba Allah ba kenan da wannan dalilan da suka gabata an gano an hango cewa faɗan la ilaha illallah ga wanda ya faɗe ta ba za ta tsare shi ba na tabbatar ya abka cikin shirka matukar yana jema ababen da suke saba ma la ilaha illallah na bautar wani wanda ba Allah fa in qulta malace idan kace kai mai musu ko mai jayayya alquburiyuna masu bautar kabrai wa ghayruhum da wasunsu min alladhina ya'taqiduna fi fasaqatin nas daga cikin wanda suke kudiri a cikin fasikan mutane wa juhalihim da jahilansu min al-ahya'i na daga rayuwansu yaquluna zaka ji suna cewa ai nahnu la na'budu haula'i mu kam ai ba bautar waɗannan muke ba wala na'budu illa Allah ba mu bautar kowa fa sai Allah wahdahu shi kadai wala nusalli lahum ba ma salla dan su wala nasumu ba ma azumi dan su wala nahujju haka ba ma aikin haji dan su bimana da wani zai zo mai ya maka musu ko ya maka inkari akan abin da kake mishi musu na bautan wani Allah sai ce da kai mu kaman masu bautan waliyai da masu bautan wasu shehunnai wanda wasu shehunnan ma fasikai ne fajirai ne zaka ji suna cewa mu fa ba ma bautar shehunnan da kuke gani ba su muke bauta ma waliyan nan ba wasu muke bauta ma Allah kaɗai muke bauta ma sallah ma da muke idan Allah muke haka azumi haka aikin hajji ba wali muke bauta ba malaci qultu sai ka ce da shi ko he in ce da shi hadha jahlun bi ma'ana al-ibada wannan jahilci ne game da ma'anar menene bauta fa innaha laysat munhasiratan fi ma zakarta saboda bauta ba an iyakance ta bane cikin abin da ka faɗa lafazin bauta yana da girma yana da faɗi kasancewa ka faɗaka ba shi kake bauta ma ba ba waliyinka ko shi kake bauta ma ba ba dan shi kake sallah ba ko azumi ko haji haji da azumi da sallah ba su kaɗai ba ne bauta bauta suna ne mai girma mai faɗin gaske bal ra'asuha wa asasuha al-i'tiqad bal ba haka ba ma kan bauta gaba ɗaya shishikenta gimshikin bauta shine kudurin zuci wa qad hasala fi qulubihim zalika abinda ku ke saba ma kudurin zuciya faru tattare da ku bal yusammunahu mu'taqadan wa yasna'una wa yasna'una lahu ma sami'tahu mimma tafarra'a 'an al-i'tiqad bal ma da ce ba haka nan ba masu da kansu suna ce mishi ƙudiri itiqadi kuma suna aikata mu wannan shehun kowali abin da ka riga ka ji daga cikin irin ababen da wani reshe ne na tauhidi da aqida min du'a'ihim na daga roƙonsu koma bayan Allah wani da'ihim da kiransu koma bayan Allah wattawassuli bihim da kamun kafa da su walistighafati da kuma neman agajinsu walisti'ana da neman taimakonsu wal halifi da rantsuwa da su wal nadhiri da yin bakance akan waliyansu ko shehunnansu ko kabaransu wa ghairi zalika da wannan hakan ma na daga cikin ababen da dukkan su ibada ne ina fata an gane kenan kasancewa ka kana cewa babo ba shi ne ke bauta ma ba shi muke masalla ba shi muke ma'azumi ba ba shi muke mahajji ba baya nuna ku ba mushrikai bane ma matukar kun dauki wani bangaren ibada kuna yi mashehu ina fata mun gane to wa kuke kira idan kuka shiga cikin halin damuwa wa kuke kira yanda kuke shiga cikin halin kunci ko tashin hankali shehu kuke kira ai kiran shi ma ibada ne dan ba a kiran kowa yanda aka shiga cikin kunci sai Allah ko ba haka ba ba a neman wani ya biya wata bukata daga cikin irin bukatun da ba mu mai biyan sa sai Allah idan ko kai haka ga shehu ko wali ko annabi ka rike shi abun bauta kuma bayan Allah ina fatan mun gane ka jahilci bauta kenan wannan ma bauta ne neman taimakon shehu bauta ne kiran shi kuma bayan Allah bauta ne zuwa akai kuɗi akan kabarin shehu domin neman wani amfani ko iji cuta bauta ne yanka a wurin kabarin shehu da yin sadaka a wurin don nufin shehu ya taimake ka cikin wani abin amfani ko ya ije maka cuta shi ma bauta ne kenan wannan magana ta ka ba ta da wani amfani tun da kuna aikata irin wannan ayyukan da ba wanda ake yi masu sai Allah mala ce qad zakara ulama malamai sun riga sun ambaci cewa annaman tazayya bi zayyil kufri sara kafira duk wanda ya sanya tufafin kafirci ya kasance kafiri shi ma ya mana duk wanda ya shiga ta kafare ya aikata aiki na kafare ya yi irin abin da suke yi zuwa ga wanda suke bauta mu koma bayan Allah to shi ma ya kasance kafiri irinsu ko da ko yana da awon musulunci wa man takallama bi kalimatil kufri sara kafiran haka duk wanda ya firci da kalma ta kafirci zai kasance shi ma kafiri ne duk wanda ya firci da kalma ta kafirci shi ma kafiri ne فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا to ya halin ya hali zai kasance ga wanda ga wanda ya kai wannan matsayi irin naku ta fuskar kudurin zuci da fada kuma da aiki in ya kasance wanda ya faɗi kalmar kafirci zai kafarta ko wanda ya shiga ta kafare cikin irin ababen da suke zai kafarta to ya halin ku zai kasance ku da kuka yi mataki na kudurin zuci na kafirci da fada ta kafirci da aiki na kafirci ma la ta fa'in qulta hadhihi an-nuzur wan nahairu ma hukmuha idan kace waɗannan bakancan da ake yi da kuma yanke-yanken da ake wurin kabarran shehunne da waliyai ma hukumu ha me hukumcin su qultu malace sai in ce da kai qad alima kullu aqilin ai duk mai hankali ya riga ya san annal amwala azizatun inda ahliha lalle dukiya tana da girma da matsayi a ma'abota dukiya duk mai kuɗi mai dukiya mai neman dala ya san menene dala a cikin zuciya shi ya san menene kuɗi an gane ko ya sa'auna fi jami'iha walau birtikabi kulli ma'asiya shi yasa zaka ga masu neman kuɗi saboda sanin kima kuɗi da dadin kuɗi za su hada kuɗi su tara kuɗi koda da aikata kowane irin laifi ne ba ruwansu kuɗin da su samu saboda irin yadda kuɗi suke da kima da girma a cikin zukatan masu kuɗi يقطعون الفياف يقطعون الفيافي في ادنى الارض والاقاصي haka zaka ga suna yanke rata wuri mai makusanci ko wuri mai nisa dan su nemo dala fala yabdhulu ahadun min malihi shay'an illa mu'taqidan jalbi illa mu'taqidan li jalbi naf'in akthara minhu aw daf'i dararin shi yasa babu wani ɗaya daga cikin mutanen da zai ba da dukiyarsa ko wani abu na dukiyarsa sai dai yana mai ƙudurin zai samu wani amfani sama da amfanin abin da ya bada ko kuma abin da ya bada nan zai ishe masa wata cuta ina fatan ko fahimci maganar malam kamar da mai tambaya zai tambaye ka wai mai hukuncin kuɗin nan da mutane suke kai ma shehunne da waliyai sai mutu ya ɗauki kuɗi ya kai kabarin shehu ya aji ko ya ji ya yanka dabba a kabarin shehu irin abin da ke faruwa a nan ta nabiyar albanban sai kaga mutu ya ji ya buɗe ya ƙofan nan ya aji kuɗi ko ya aji wani ɓangare na dukiya ko ya yanka dabba shi don shehu ko wani kabari mai hukuncin yin haka shi ne mala yake cewa na farko dai duk mai hankali ya san me matsayin kuɗi a cikin zukatan masu neman kuɗi saboda girman kuɗi a zukatansu za ka ga suna aikata duk wani laifi mummuni don su samu kuɗi za ka ga suna safari suna fatauci suna tafiya kusa ko nesa din nesan wuri domin su samu kuɗi sau da yadda kuɗi suke da kima a cikin zukatan masu nemansu sai ce duba ga haka ba yadda za a yi mutum ya ba da wani ɓangare na dukiyarsa ya je kai su wurin kabari ko wurin shehu ya aji sai dan ya samu wani amfani ko kuma wata cutar da yake fama da ita ta tahi ta bar shi duk wanda kaga ya kanan ne ko shakka babu wannan shine niyyar shi duk wanda zai je ya kai kudi wurin kabarin shehu yana nufin samun mi wani amfani ko kuma wata cutar da ta dame shi ta tafi ta bar shi dole sai haka nan saboda da kudi ke da kima cikin zukatan mutane ba da zai ka zo ka aje kudin ka ba tare da kowace manufa ka tayyaka ba zai taba yiwa ba shine ma da yace fannaziru lil qabri ma akhraja malahu illa lidhalika dan haka duk wanda zai bakance ga kabari ko ga wani shehu ko ga wani kabarin wani to bai hudda duke shi ba sai dan haka wa hadha i'tiqadun batil wannan ko kudiri ne na banza na ƙarya lalatacce walau arafa an-nadhiru butlana ma aradahu ma akhraja dirhaman da a ce wanda ke bakance ya san da cewa abin nan da ya shirme ne da bai je aji duke shi ba ko da dirhami guda bai bada ba fa innal amwala azizatun inda ahliha saboda dukiya tana da buwaya a wurin ma'abuta dukiya qala Allah ta'ala shi yasa Allah ya ce game da dukiya wala yasalukum amwalakum ai ba zai tambaye ku dukiyoyinku ba in yasalkumuha da ko zai tambaye ku dukiyoyinku fa yuhfikum yana ce wurin tambaye ku dukiyoyinku tabkhalu da za ku yi rawa ku hana wa yukhriju adghanakum da kuma ƙetakku da bakin cikin ku zai fito hili a ganshi wannan Allah na wasafta mana yadda kuɗi suke a wurin masu su da zaka tambaye su kana ce wurin tambaye su da za su yi rawa su hana duk wanda kana ce kana tambaye shi da gobe zai hana maka kuma zai nuna kyashinka da damuwa idan ya ganka wanda ke nuna mi ashe dukiya tana da girma da kima a cikin zukatan masu ita to taya mutum zai zo ya ba da dukiyar shi ga kabari ko ga shehu banza kawai ba zai yiwu ba in ka ga yayi haka yayi ne dan ya samu wani amfani ko kuma wata cutar da ke damo shi ta bar shi wanda kuma kaga hakan yin shirme ne aje dukiyarka akan kabarin wani ko shehu ko ma wane ne ba zai jawo maka wani amfani ba haka kuma ba zai ije maka cuta ba kaga shaida mai yi ya sani da zai ba zai yi ba jahilci shike sassanai malaka fal wajibu abinda ke wajibi ta'rifu man akhraja an-nadhra bi annahu ida'atu limali abinda ke wajibi a sanar da wanda ke bada dukiyar shi dan yin bakance akan kabarin wani ko shehu ko wali a sanar da shi cewa asarar dukiyar shi ce yake wa annahu la yanfa'uhu ma yukhrijuhu kuma a sanar da shi cewa abin nan da yake bada na dukiyarsa ba wani amfani da zai samu wala yarfa'u anhu dararan kuma haka ba zai iya ije mishi cuta ba wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakikan ma manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace innan nadhra la ya'ti bi khair lalle ba kance ba zai zo muku da wani amfani ba ba kance umuman ba zai zo maka da wani amfani ba ina fatan mun gane dan kai bakanci dan ka samu wani abu ko ko wani abu kai same ka ba zai zo da wannan ba bi ma'ana bakance ba zai ture kaddara ubangiji ba abinda Allah ya kaddara sai ya faru innama yustakhraju bihi min al-bakhil ku sani cewa kawai ana cire ana ana cirar da wannan abin amfanin ne daga marawaci imana duk wanda kaga yayi haka yayi bakance zai allaka shi ne akan samun wani abu ya Allah ina samu kaza zan yi azumin kwana kaza ko zan ba da dukiya kaza zan ciyar da kaza zan yi kaza zan yi kaza kaga galibi yana allakar da bakancen shi ne akan me akan wani amfani idan ya same shi to ka sani bakance ba zai canza kaddar ubangiji ba abinda Allah ya zartar sai ya faru an gane ko malai ce wa yajibu radduhu ilaihi wajibi ne duk wanda ya kai kudin sa dan bakanci akan kabarin wane to a maida mishi duke shi wa amma alqabid amma mai karbar dukiyan nan lin nadhri dan bakance fa innahu haramun alaihi qabduhu haramun ne karbo wannan dukiya li'annahu aklul limalin nadhri bil batil saboda karbar dukiyan nan da zai cin dukiyar mai yin bakance ne ta hanyar ƙarya lafi muƙabalati shai ba cikin masanyayin wani abu ba ba cikin canji ba ko kasuwanci an gane ko don duk wanda zai je ya kai wannan kuna akwai mai tsaron kabarin nan musamman mai kula da shi yana share kabarin nan yana yin turare yana zuba ƙasa ga masu kwasa ƙasa sana tabarruki abin mamaki fa za ka ƙasa fasiyan shi can inda ake kwaso rere na ake kwaso ƙasa sai ya zo a zuba a kabarin sai ga mutane yau da gobe suna kwashi kasar nan sai ta kare don neman albarka kuma sai a ji can daji a ɗebo kasar nan a zuba aya? aya? aya? shi ne mana in tana da albarka ka ɗauko ta can asalin ta mana ko ɗayan gaskiya ne ma can ake zuwa daji a ɗebo ta ba ku gaya abin da ake ba ga tandakaina sallar tandakaina ko ya sani a yi tandaku ya ga mata sun shi can sun ɗebo ƙasa daji cikin kansu sai a zo a juye ƙasar nan ga kabari kuma wannan ƙasa sai su kwashe kansu su sa cikin randuna suna binta da ruwa suna sha wai albarka ke da ku ka ko ta cika maka koda ka mutu wallahi ka kashe kanka eh mana ka kashe kanka wallahi yau za ka cin ƙasa da nema albarka cikinta ka taɓa shi to haka suke ga waccan kasan mata alban ban za ga mutum ya ji ya bude dan daki na ko wanda ke zuwa na fesa turare a wurin in ya fesa turare sai mutane su su damko wannan kasar su je su sa a randa ko su sa a ruwa su sha da kudirin neman albarka shi kuma sai ya kwashi ya yi sabko ya kwashi albarkar nan da ka aji eh mana ya hika wayo da hankali sai ya kwashi wannan albarkar da ka aji ta kudi da ka aji da kaya da wasu abubuwa sai ya kwashi kan shi fesa turare kaga wannan kudin da zai dauka haramun ne zai ci bi halatta ya ci sama abin da ke wajibi ya tsaya nan duk wanda zai zo ashe kuɗi ya bayyana mishi cewa abin nan da zai sharme ne hauka ne ashe kuɗin ka wannan kabar ba zai amfana maka komai ba ba zai jawo maka amfani ba ba zai ishe maka cuta ba an gane ko shi kuma wanda zai ɗauki kuɗin ya amfani da su in ya ci ya ci haramu saboda ya ci su ne ba tare da wani abin amfani ba tsakankanin shi da wanda ya aje kuɗin saboda cin kuɗi na mutum tsakankanin ƙarshe ya kamata akwai canjin wani abu tsakaninka da shi ka bashi ya baka shine aka halatta muku cin kuɗi tsakankaninku ko ya baka kyauta ko kuma ka sayar mashi da wani abu ka karɓi kuɗin shi a madadin abin da ka sayar masa amma kawai mutum ya zo aje kuɗi akan kabari kai ka ɗauke a banza ka kwashe su haramun ne kake ci ina fata an gane yawwa da haka duk masu yin kabari a yi asusu ana tara kuɗi da sunan bakance don neman amfani ko shi cuta wannan kuɗin wanda ya aikata su wanda ya aikata hakan ya aikata ya yi laifi don saboda hakan shirka ne wanda ya ci kudin kuma ya ci haram وقد قال الله وقد قال تعالى الله مدوكين sarki ya ce game da dukiyoyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar banza ta hanyar yaudara da ha'inci da munafici لأنه تقرر للناذر على شركه وقبح اعتقاده saboda karɓar kuɗin nan da za ka yi kai mai tsaron kabarin shehu da kula da shi kamar tabbatar da mai yin bakance ne akan laifin da yake aikata da munin aikin da yake yi amma kana ƙara ba shi ƙarfin gwiwa akan abin nan da yake yi ya ganka da rawani da sunan shehu ko aka ramaka Allah ka tsaya kana kula da kabari ka aje kuɗi yana tsaye ya ɗauki wannan kuɗin kaga kama kana tabbatar ma wannan jahilin halaccin abin da yake yi da kuma munin aikatin aikin nan da yake aikatawa cewa ya halatta bale maza ga galibi wanda ke tsaron kabarin wasu ne wanda ana kyautata min zato ana ganin ma mutanen kirki ne amma zai rika maka sharhi da karece karece ce wannan kabari an yi kaza ya mutu shekara ta kaza wani ya zo yana fama da kaza ya aje kaza bukatar shi ta biya mutum nawa ya zo ya shahidu sannan al'amarin shi ya warware a ganin duk karerayi ne da tabbatar da karya da ko kuma ha'inci ta hanya a ci dukiyoyin mutane waridahu bidhalika kuma wanda zai karba kudin nan da yake ganin ana aikata wannan aikin ya shiru ya kyale yana cin wannan kudin kamar ya yarda da wannan aikin da ake na shirka wala yakhfa hukmu radi bishirk kuma ba zai boyi ba hukuncin wanda yarda da shirka abu ne sananne saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara idan aka yi shirka da shi fa huwa mithlu hulwanil kahin wa maharil baghi wannan kudin kamar kwatancin kudin da za a ba boka ne na ladan aikin da yi da kuma sakamakon da za a ba karuwa yadda ta yi karuwanci bisa da bambanci kudin karuwa da kudin da yake ajiyewa domin bakanci wurin shehu ko wali da kudin dan tsubbu da boka da za a biyan shi duka hukuncin su guda haramun ne ina fatan magana duk guda ne aiku kowa ya san meye kudin meye kasanta kudin karuwanci ko dan karo ta zo ta yi karuwanci an biya ta kaga wannan kudin mai sunan su datti ne kasamta ne kuma haramun haka wanda zai zo ya aje kudi wurin kabarin wani ko shehu wani ko waliyi wani da niyyar yin bakance ko abin da ke kama da shi shi ma wannan kudin datti ne kasamta ne haramun ne haka kudin da za a ba boka ko malamin tsubbu shi yasa ko da kan kuskure kuka yi rande kuka yi alkawali da malamin tsubbu ko boka zaka ba shi kaza ko wani moto ko gida ko wani abu idan bukata ka tabbiya idan tabbiya kashi hukuncin cewa abin nan da ya sharka ne kafirci ne ko ya nemi kuɗin karka ba shi haramun ne ba kai ba ba shi kuɗi ina fatan mun gane eh ka biya sai ka ji an da cewa ai ba shi kuɗi haramun ne ci kuɗin haramun ne kuma yin aikin haramun ne shi kenan ba ka shi ko dala ba kawai sai ka tuba ga Allah ka daina abin da kai na da ka tuba ka amma ba ka baka ba shi ko dala ba kuma ba inda zai kai ƙara a biya shi saboda hukuncin shi ma aka gano shi menene za a cire mishi kai ne ina ne zai kai ƙara ko bai ci a biya shi kuɗin tsayi da yi in dai ana shari'a musulunci hukuncin shi kenan duk wanda ya tsahi an gane ko ko matsayi hukuncin shi cire kai ne to kenan kaga idan ba a biya shi ba inda zai kai kara matuka inda ake ana shari'ar musulunci ne sai fahim mutanen in shari'ar mace ta yanzu zai iya kai kara kuma ba abin mamaki ba ne ta haka ya taba faruwa wani ke bani labarin wani mutum da ya je wurin wani boka aka masa wani aiki bayan masa wani aikin bai zo ya biya ba sai ya rasu da boka ya ji ya rasu sai ya zo cikin magada yana nuna cewa shi ma yana da wani kaso na haƙƙinsa da masa na wani tsubba ko wani bokanci sai ya sai suka suke tambaya ta ya za ya nace shi ko dala baya da a ciki komai baya da aikin da ya kata haramun ne aikin da ya kata shirka ne daga shirka ba ta da wani sakamako sai kawai tuba ga Allah ya daina shirkar da yake ko dala ba a bashi kuɗi na magada ne lokacin sallah da sauran yayi to nan zamu dakata kenan abin da muka faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi